إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا واجبات وفرائض وأمرنا بطاعته فيما أمرنا به وقد أمرنا بأن نعلمه ونعلم دينه ونبلغه إلى الناس كافة ولذلك أجزل الثواب على العلم وأثنى على العلماء وطلاب العلم وبين أنه لا يستوي العالم والجاهل في آيات من القرآن الكريم وحذر العلماء عن كتمان العلم وتضييعه وشبه من كان هذا حاله بأقبح الصفة قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأثنى الله سبحانه وتعالى العلم والعلماء حيث قال شهد الله أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال انما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما رواه عنه ابو هريره الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله تعالى وعالما او متعلما رواه الترمذي وحسنه وقال ايضا فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الهوت لا يصلون على معلم الناس خير رواه الترمذي وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتبليغه إلى الناس حيث قال نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو آمن سامع رواه الترمذي وحسنه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقد شجع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طلاب العلم قال فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله عنه قال من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضوء أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل الغيب كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وحسنه وحذر في تعلمه وتعليمه لغير وجه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة رواه أبو داود وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سئل عن علم فكتمه فكتمه الجم الجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي ينوى مسلمي abinda khutba take faɗa a gurguje bayani ne game da nau'o'on wajibobi da Allah wajabta mana mu musulmi ko wajabta duniya gaba ɗaya akwai abaiban da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta duniya dole ne kowa sani farkon wajibin da Allah ya jabta shi ne musan shi Allah ɗin maɗaukakin sarki sani ba sani na al'ada ba in sani na al'ada ne ba wata halitta a duniya da bata san Allah maɗaukakin sarki ba ta kafarai Allah ya ba mu labari wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da mushrikai da yahuda da majusawa da wanda ba su da addini ma sun yadda akwai Allah sun san Allah ta wannan fuska amma sani ake magana sani wanda annabawa suka zo da shi to Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu san shi haka shi yasa mi alake cewa awwal majib alal mukallafi tashihu imanihi inganta imani summa ma'rifatu maslibi farfar da ainihi to wannan yana ga cin abin da Allah wajabta mana shine mu san Allah madaukakin sarki a ilmance sannan Allah wajabta mana ko mu san addinin sa Allah ya wajabta mana mu koyi ya yace ya aiko annabawa ya zami sallah ya zami zaka ya zami mu'amala ya zami komai na rayuwa ba wani fage jama'a da aka ce a cikin rayuwa ta dan adam wadda Allah da manzonsa ba ta ce a ciki ko menene ku rabu da da'awar cewa addini a yi shi a cikin addini sauran rayuwa a cikin rayuwa wannan tunani na arna amma ba tunanin musulmi musulmi tunanin shi komai zai sai ya jira mai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa imma halas imma haram imma wajibi imma kaza da kaza amma wannan ilmaniyanci cewa addini a masallaci ko menene wannan kiristanci ne shine a coci sauran kuma da babu ruwan Allah a cikin ta to Allah ya wajabta mana sanin addinin sa baicin haka kuma Allah ya wajabta mana mu isar da wannan addini mu san da wannan ilmin ga sauran mutanen da ba su a ciki ga sauran mutanen da ba sani ba wajibi ne akan malamai wajibi ne akan dukkan al'umma musulmi da masu kuɗi da masu mulki da 'yan siyasa da 'yan wane ne duka mu san cewa akwai wajabcin mu isar da wannan addini ga sauran al'umma annabi Allah madaukakin sarki yana cewa ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikina Allah ce ka gaya musu musu wannan abin da kuka ji na karatu ita ce hanyata ala ad'u ila Allah ni ina kira zuwa ga Allah ala basira bisa ilimi ana wa mani taba'ani da ni da masu biyayya gare ni mata mabiyana inji manzon Allah ma'ana duka muna kira zuwa ga Allah amma ala basira kaga sai da ilimi kenan sannan Allah wata sura ke cewa almu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari mu'mini namiji da mu'mina mace aikin su shine wato suna son juna sannan kuma daga cikin siffar su mafi bayyana suna umarni da mai kyau suna hana mara kyau wannan shine abin da Allah ya jabta mana bayan mun san ilimi don haka ne Allah maɗaukakin sarki bai ba abin haka nan ba ya gwaɓa lada ya sa lada mai yawa akan mutanen da suke neman ilimi kuma ya bi malamai ya bi ɗaliban ilimi inda Allah maɗaukakin sarki wata sura ma ke cewa shin zai yiwu da malami da ɗalibi da malami wanda ke hal ya sauli zini alamuna wanda zini la alamuna waɗanda suke da ilimi sun za su daidai wanda ba su da ilimi babu shakka ba za su zama daidai ba da malami da jahili ba daidai suke ba Allah maɗaukakin sarki kuma ya tsoratar da mu wajen tozartar da ilimi da kuma ɓoye ilimi ɗin yan wa musulmi Allah madaukakin sarki yana cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum duk masu imani Allah maɗaukakin sarki yana ɗaga darajar su amma wallazi na otul imaminkum daraja waɗanda suke da ilimi sun fi kowa daraja don haka wani na kwaɗatar da mu zuwa ga neman ilimi don mu samu wannan darajoji da Allah ke ɗagawa sannan hawayo Allah maɗaukakin sarki jama'a ya yabi ilimi ya yabi malamai inda ya tashi kafa shaida a shaida mafi daraja shaida mafi girma shine shaida kaɗaituwar Allah maɗaukakin sarki inda Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah da kanshi yayi shaida cewa shi kadai ne babu an bauta in ba shi ba sai Allah ya ce wal mala'ikatu su ma mala'iku shaidu ne akan cewa Allah shi kadai ne ba shi abokin tarayya sai ya ce wa ulul ilmi haka nan da ma'abota ilmi su ma Allah sai ya sa cikin wannan shaida qa'iman bil Allah ɗaya ke da adalci la ila illa huwa al-azizul hakim malamai suka ce a daidai wannan aya iyakar falalar ilimi da malamai kenan inda Allah sa shaida ce ya sa shi kanshi a shaida ya sa mala'iku sai bai kira kowa ba sai shi ulul ilmi don haka wannan yabo ne ga ilimi yabo ne ga malamai wannan kuma yana zaburar da mu kowa ya tashi da gwargwadon abin da Allah ya baka yan uwa musulmi hawa yau Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki sune al-ulama malamai sun ta bayani waye sune ulama sune waɗanda suke aiki da abin da suka sani ba wai sai ka zama Sheikh Nasiruddin Albani ba ba sai ka zama bin Baz ko Usaimin ba ko Ibn Taymiya ko kuma ka zama Sheikh Malam Jafar a gwargwadon abin da kake zuwa makaranta kana tsotsowa ya zama kana aiki da shi to kai ne kai ne alim amma wanda ya tara baya aiki da shi ba alim lasa bi alim ba domin ba ji tsoron Allah madaukakin sarki don haka ƴan uwa musulmi Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi yana yaban ilimi sannan kuma yana mai cewa hadarin zama babu ilimi inda yake cewa ad-dunya mal'unatun duniya tsinanna ce mal'unun ma fiha abinda ke cikin ta ma tsinanne ne Allah ce annabi ya ce illa zikrallah sai ambatan Allah madaukakin sarki shine ba cikin tsinuwa wa aliman aw muta'alliman da malami da ɗalibi ba cikin wannan tsinuwa da haka yawa musulmi kar ka yadda ka kasa daga matsayi ɗaya kai baka zama malami ba ka zama ɗalibin ilimi ba ka ga min asara duna kiyama kai ma ka shiga cin wanne kenan mal'unatun mal'unun ma fiha amma in kana tuka cikin mal'unatun mal'unun ma fiha labudda an takuna aliman aw takuna muta'alliman dole ka zama ɗan gida guda biyu da haka ƴan uwa musulmi sakacin da muke gani ana fama da shi na rashin neman ilimi da rashin karantarwa abin ya yi tsananta za ka yi sa musulmi a cikin gari irin na zaria ko gari irin na kano wani bai iya tahiya ba bai iya salatin manzan allah ba in ka ce shiga gaba zai sallah ba zai iya sallah ba ta da kama ba zai ta da kama ba wannan bai zo a duniya kenan shekara talatin shekara arba'in shekara hamsin sittin me ka zo a duniya irin su ne su yi lahir allah ce kalla lamma ya kadima amarau ya zo ya duniya bai komai abin da aka zaɗi bai ba inna ma kawai ya tara kuɗi ne ya sai gidaje inna ma ya tara makamai ne kawai ya tara certificate qualification ya ka ya hada connection waje kaza kaza shi abin da a duniya kenan wannan kuma asara ce da jama'a ɗan uwa mu shiga hankalin mu wayannan abubuwan da kuke kallo ko wallahi ba su ne Allah ya komu ba ba alice mu dan su ba wannan duk wasila ne na wannan abin da muke karatu shine sanin Allah da sanin addinin su bauta Allah madaukakin sarki don haka ya kai ɗan uwa musulmi a hirka zauna ba wani majalisi da kake zuwa ko dai majalisi na am da ake karatuka gaba ɗaya alhamdulillahi Allah saka malamai ahlus sunna da alkhairi duk anguwar da kaje sai ka samu akwai wani malami da tijo ko wani saurayi ustazi ya kafa wala sifika ko ya kasa ya tsira karantarwa amma ku mutane ku ne ba kwa da goyon baya sai ga mutane da an yi sallah sif sif sun fice kowa ya koma sai a je a tafira sai an ji lokacin sallah lokacin kallon kwallaye ko wani abu sai ga na leƙwa malam lokacin sallah yi assalamu alaikum malam tam yau masu turanci kenan ana nuna mutane lokaci amma ba ruwansu da mene da maganar neman wannan ilimi ɗin yan uwa mu gyaran lamari abin takaici na cikin society irin namu mu zama muna da wannan irin ɗabi'a ya kamata a ce mun gyara ne ko dan Allah ma samu ma samu saukin wannan masifu da muke fama da su a duniya yanzu babu aminci tattalin arziki ya ruguje yunwa ta shigo mutane tsoro ya shiga cikin mutane mu kuma ba mu so mu gyara halayenmu so muke rana ɗaya kawai shikenan kuma Allah canza jama'a sai mun gyara fa wallahi sai mun gyara inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza ba sai mun canza Allah ba zai ban muna cikin jin daɗi haka kun ya cire jin daɗi ya kawo mana azaba ba wallahi sai muka canza sai kawo azaba kuma ana cikin azaba ba zai cire azaba ba haka kurin sai mun gyara sai ne kawo jin daɗin fa yan uwa mu shiga tete mu waɗannan gwamnatoci namu da muke sunan demokradiyya na siyasa kowa ya ga ya faci cewa sun gaza ba za su iya ba sojoji yan sanda kullun hari ake a so jirage a menene har yanzu abin kamar wutar daji abin ci gaba yake amma ba mu kokari mu gyara ba kullun abin da muke tunani shine gwamna ya je ko shugaban kasa yana ibila baya wani abu kai me ka don ka gyara matsalas me ka gyara na halinka kai ma ka iya cin haram ka iya algusu ka iya ƙarya ka iya makirci ba ka iya sallah ba ka san Allah ba ka san manzon Allah ba ba ka san addinin Allah ba kuma kana kana so sai a gyara maka duniya ka ji daɗi ta wace hanya za a yi wannan lamari yan uwa musulmi da aka yi wa musulmi kowa ya kowa makaranta maza mu da mata mu gaba daya majalisai suna nan da yawa ko ina ka shiga garin Zaria garin Kano garin Zamfara Gusau ko ina ne yan uwa musulmi hawa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wajen falalar ilimi da malamai annabi sallallahu ke cewa lalle falalan malami akan wanda yake ya zauna shi yana tabautar Allah ne da dan ilimin da ya samu to dole fa akwai daraja kuma bambamci tsakanin malami mai ilimi da da kuma wanda ke da ilimi kaɗan annabi ya ce to falalarsa shine kamar falalar bambanci tsakani da na koma bayan cikinku ku sallallahu alaihi wasallama ka duba darajar manzon Allah sannan ka duba wanda yake gama garinmu na ƙasa din to in ka tashi gwada malami da wanda ba malami to haka za ka kwatanta su darajar bambancin da ke tsakanin su kenan da haka kowa ya tashi ilimi yan wa musulmi sannan ko mu sani in an ce ilimi abinda ake magana shine al-ilmu shar'i ilimi na shari'a qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitanwihi mal ilmu nasbaka li kilafi safaha ba wai ilimi na wannan rayuwa ba ilimi physics chemistry biology da sauran wani ilimi ba shi ake magana ba kun san urfin ya juya mutane saboda masifa da aka shiga in aka ce wani na karatu sai a ce wace jami'a yake yi me yake kanta wani faculty yake wani department dan ake tunani wannan asara ce ta ba mutuwa ƙura ce ta musulmi in an ce ilimi kaji Allah na bayanin falala ilimi kaji manzo Allah na bayanin falala ilimi ana bayanin falala ilimin Allah ya ce annabi ya ce shari'a musunci ake magana wannan shine urfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine urfi na shari'a wannan kuma bai kore darajar wa'ancan ilmomi din ba su suna da nasu amma in kaji Allah ce an faɗi falal ilmi to ana magana ilimin shari'a ne in kaji annabi ya faɗa mak ilimin shari'a ake magana don haka annabi ce to falalan malami masani kamar falalar ta ne da wanda ke kasar gacin ku annabi yake cewa hawaye kuma dai lalle ilallan dukkan wanda ke sama mala'iku kenan dan wa ku duk wannan falala duk wanda ke sama mala'iku na Allah gaba daya sannan kuma don suke cikin ƙasa na halittun Allah madaukin ƙasa yace hatta namla hatta ruruwa a ɗakin ta watal hut har kifi a cikin ruwa laysalluna ala muallimin nas khair suna addu'a ga mutumin da ke karantar da mutane alkhairi ko da qawaidi ka iya kana karantar da mutane to waɗannan halittu gaba daya za su ga maka fata alkhairi suna maka addu'a ku malamai da kuke karantawa kuna halatto da wannan falal a tare da ku kuwa sanda ka zauna majalisi ya kama kamata kan ga halalto da wannan falalat da ake annabi ya faɗa me yawa sai ka samu ikhlasi tsarkin zuciya dan karantar da mutane sai abin ya tasiri a cikin waɗannan mutane kake karantarwa yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya ce mu isar da sakon sa annabi ya ce nadarallahu ra'an sami'a minna shay'an Allah ya ƙara haske alherin Allah kai ga mutumin da ya ji wani abu daga gare mu hadisi daya hadisi biyu hukunci daya biyu fawa'ahu ya kiyaye wa ballagahu ya je isa da shi ga wasu ko da ya ne ko da wannan whatsapp da kuke yi wannan twitter wannan wane ne ka ringa fasin information masu amfani kasar kaza ku cika media yan duniya suna cika da duniyancinsu ko kuma ku cika ta da ƙalar lahu ƙarar sulu ku cika da tafsirai ku cika da hadisai ku cika da maganganun malamai duk inda ma gurbin da ake yan iska ne bi su ciki ka tura masa saƙon Allah ɗaya biyu kwana biyu uku hudu kana ta turawa tun ba a kallon zai dan duba daga tabbata miji mai ake turawa nan da ji haka sai ga ya dan fa'idantu ko ina ku je ku yi saƙo Allah madaukakin sarki ya muku addu'a cewa nadar manda Allah ya muku addu'a cewa nadarallahu ra'an Allah kai haske ga mutumin Allah haska kawo mutumin Allah faranta mai rai wane wanda ya ji wani sako da girma isar da shi nan gaba yan uwa musulmi hawa yau ɗaliban ilmi alherin Allah kai gare ku annabi ya karfafa ko ta hanyar cewa duk wanda ya shiga makaranta yana koyon ilimi to Allah ko zai buɗa masa hanyar aljanna jama'a kai musulmi kake nema a rayuwarka ce nake duk fatashin da muke shine aljanna muke nema shine muna neman aljanna muna neman Allah tsare mu daga wuta duk fatashin mu kenan ko abin da ya kawo masallacin nan kenan to annabi ya ce duk wanda ya shiga hanyar neman ilimi neman karatu to Allah ko zai bude mai hanyar aljanna in ka ga ya ba shiga aljanna to shi ya kauce da kansa amma Allah buɗa masa hanya yan wa musulmi annabi ke cewa lalle ilallan Allah ya ce annabi ke cewa al mala'iku na Allah madaukakin sarki suna shimfida fukafukensu ga wane ga dalibin ilimi ba dan komai saboda yarda da abin da yake nema sannan Allah ya ƙara annabi ya ƙara faɗin falalan malamai yake cewa lalle su malamai duk abin da ke sama da ƙasa yana nema musu gafara ta kifi a ruwa sannan annabi ya ce falalan malami da wanda ba malami ba kamar fa wata ne da taurari sannan manzon Allah ke cewa su dai malamai su ne magada annabawa kuma ku sani annabawa ba sa barin gadon dukiya dinare ko zinare ko kuɗi don haka wanda ya riko da ilimi to annabi ya ce ya riko da rabo mai yawa ya riko rabo mai yawa don haka ya kai baba da ke mama idan wani ɗanki ya ce shi zai haddace ƙur'ani ne zai haddace hadisi ba zai je abu ba ba zai je famasi ko chemistry ba kakki ce a kai kuma ya za ka yi haka za ka ja mana talauci a ki bashe wannan ilimi din kun ji abin da annabi faɗa na fala akan shaka domin muna fama da wannan matsalas duk wanda yazo yana koyon karatu sai ga yana fama da wahalar sai littafi amma wancan kullun a bashi kuɗin mota a bashi na break a bashi na kaza saboda mene wai mutane zai kawo musu duniya kuma ba dole bane ma ka ci duniyar da kake tsammani ka ga wahala dan kuma ka zo ka mutu baka ci komai kuma ba zai maka addu'a ba sai ya koma Abuja shi da matacin su tare shi kenan yan uwa musulmi lalle manzon Allah kuma ya tsoratar da mu wanda yana da mahimmanci da ɗaliban ilimi da malamai annabi ya zo cewa duk wanda yake neman ilimi wanda ilimin ana nemar da Allah da shi ne sai yana neman ilimin ne don duniya saboda a ce ya ji malamai su shak wane wane suna hawa manyan motoci ko gwamnati na yi da su ko kuma ana tara jama'a zai nemi ilimi don wannan abin annabi ya ce wannan mutum da ke da ilimi ba zai ji ƙarshen aljanna na alƙiyama ko da ya tara ilmin him ana gaishe a babban malami amma manufar shine dan duniya annabi ya ce ba zai ji ƙashin aljamra na alkiyama da haka mu tsarkake zuciyarmu mu ɗaliban ilimi mu tsarkake zuciyarmu malamai kenan mu karantar da mutane addinin Allah maɗaukakin sarki sannan ya ku malamai da ku masana gwargwado abin da ka sani annabi ya tsorata cewa duk wanda aka tambaye shi wani ilimi wanda yana da ilimi a kansa sai ya tsaya na yanga yana fansi ya ɓoye ilimi ɗin bai faɗa ba ko kuma ya ga wata gaskiya saboda wani abu da yake nema ko don maintain relationship tsakanin shi da wasu ko hukumomi don muna ganin irin azzaluman malamai da muke kallo haɗa kai da azzaluman hukumomi da hukumomi na zalunci masu kawo abubuwa sai ga malamai suna zuwa suna haɗa suka ayyar ka dare ana ta addu'a abin da ake din nan ai mutane suna taibawa ba za su gawa shugabannin gaskiya ba ba za su ja masa aya da su ce wannan abin ki ba daidai bane ko da ko sun ware su isu ne ba mun bari irin wannan ba inda nufus nasiha ta fi shiga kenan ba za ka sun irin wannan abun ba ba to duk wanda yake da wani ilimi aka tambaye shi ko bukata ta kama ne ya faɗa sai ya ɓoye ki faɗa annabi ce za a me wato linzami na wuta a jiba cutar alkiyama don haka malamai su san cewa akwai haƙƙin bayani a kansu ɗaliban ilimi akwai haƙƙin isar da saƙo na manzon Allah sallallahu alaihi duk sanda aka tambaye su kuma su ba da sani ga gwamnatin Ahmad Allah sanar da su don haka muke cewa fa wajabu bidhalika ala jami'il muslimina ta'alluma dinal islam wa ta'limihi lin nas ya zama wajibi ga mutane gaba ɗaya kowa in kai musulmi ne akwai gwadannin da ke kanka Allahumma ina nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد